الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم kwanan wata sha hudu ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan na sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala wannan shi ne darasinmu na bakwai bayan fara karatu littafin amma wannan shi ne darasinmu na farko wadda za mu shiga cikin ainihin gundarin karatun littafin muna fata Allah maɗaukakin sarki albarkace mu cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon aiki da shi malai ce aljinnu haƙiƙatuhu aljinnu haƙiƙatun la khurafa babi na farko da malin ya fara da shi shine kasancewar aljani haƙiƙa abubuwa ne na tabbas la khurafa ba tatsuniya ba ne don abin da ake cewa khurafa shine ustura tatsuniyoyi khayal abubuwan da bai faru ba a saƙa shi a haɗa shi a haɗa a ba da labari a kansa to shi ne khurafa abubuwa na shirme na shirbici mala ya ce aljanu tabbas ne halittu ne da akwai su allah maɗaukakin sarki ya samar da su ba labari ba ne irin na tatsuniyoyi don akwai abubuwa da yawa da ake ba da tatsuniyoyi na yara cewa akwai dodo akwai gizo akwai koki akwai wanda har yanzu babu wanda ya sai nuna maka su kaga waɗannan abubuwa khurafat ke to amma aljanu ba khurafat bane wani zai ce me yasa malam ya faɗi wannan maganar ko kuma me yasa ya bude da wannan take a farkon littafin abin da yasa malam ya bude da shi saboda game da kudirci samuwar aljanu mutane sun kashi kashi uku yan uwa akwai ahlus sunna wal jama'a wanda suke da kudirin aljanu samammu ne samammu ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin su a cikin littafin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana a cikin sunnar sa mai sarki akwai aljanu halittu ne na wanda idan mu baya iya ganin su sai dai idan sun yi tashakkuli sun canza kama sun koma wasu kamannin suna ci suna sha suna auratayya suna da ya'ya da iyalai da sauransu duk wannan alkur'ani da hadisi sun bamu labarin su kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala nan gaba kadan to ahlus sunna wal jamaa dukkanin waɗannan abubuwan mun yarda da shi gaba ɗaya akwai aljanu samammu ne halittu ne idan mu ne ba iya ganin su akwai kuma nau'i na biyu wanda ita ce aqida ta galibi mafi yawancin kafirai tun daga kan alul kitabi yahudu da nasara da masu bin addinin hindu da wasu daga cikin mutanen china da ma mafi yawancin kafiran larabawa aƙidarsu game da aljanu shine su sun yadda ga akwai aljanu sai dai kuma suna ganin aljanu wata irin halitta ce da sun ba su ƙarfin da ba su da shi don suna ganin cewa halittu aljanu wasu halittu ne da suke da musharaka suke da tarayya da Allah maɗaukakin sarki wajen halitta ma'ana mataimakan Allah maɗaukakin sarki ne wajen halitta wasu ma daga cikin suna ƙudurci cewa aljanu sun san gaibu akwai wanda masu gida da cewa iblis kamar dan uwa ne na Allah madaukakin sarki wa iyaz billah to su waɗannan shine suna idan sun yadda da aljanu to amma sun ba aljanu ƙarfin da ya wuce da mukamin da ya wuce nasu wasu sun ba su sun ba su wata irin super power aljanu suna da irin kowace kudura ta canza abu ko su kawo abin da suka ga dama akwai mutanen da su kuma kwata-kwata totally ba su dama da akwai aljanu ba to kun ga wannan babin da malam ya buɗe galibi akan irin sai yake bayani ba su ma yadda da akwai aljanu ba kwata-kwata aljanu kai wani abu ne da ake kawowa ko dan a tsorata mutum ko kuma abin da ya kama da haka daga cikin su galibi akwai mafiya yawancin malaman falsafa ba sai da akwai wasu abu salitto su aljanu ba sannan da wasu daga cikin likitoci musamman aka ce likitoci ana nufin likitoci waɗanda ba musulmi ba galibi galibi likitocin da ba musulmi ba su suna ganin duk wani abin da zai samu mutum na cuta a ce mutum ya faɗi ko yana farfaɗiya ko hannunsa ya shanye ko idansa ya daina gani to wannan abu ne da yake da alaƙa da likitanci babu wani abu aljini shi sa di yadda cuta ta kai cuta ba su taɓa gaya maka cewa akwai wani abu aljini ba kawai abin da su a tafi asibiti a je a samu magani to akwai likitocin da suke da irin wannan aƙidar a cikin musulmi ma akan nan samu ɗaiɗaiku wanda suke ‘yan boko aƙida ba ‘yan boko sana'a ba suna gani cewa aljanin babu susuma sannan akwai masu aƙidar mu'tazila da ƙadariya da jahamiya dukkanin suna gani cewa aljanu ƙarya ne babu su wasu daga cikin suna gani cewa kawai ai akwai abinda ake cewa arwah arwah shine kamar abinda bawo shi ke cewa ruhanai suna ganin cewa akwai al-arwah al-ulya at-tayyiba sune ruhanai waɗanda suke madaukaka ma'ana masu tsarki akwai kuma al-arwah al-khabitha as-sufla ruhanai waɗanda suke makaskanta na kazanta kuma mugaye sannan kuma na ƙasa to idan suka ce al'arwahul uliya galibi suna nufi halittun da suke sama kamar mala'iku kenan don kuma suka ce na ƙasa suna nufi kamar shaidanu kenan saboda haka abin da yasa malam ya bude wannan babin a haka saboda ya kawo mana cewa akwai fa mutanen da har yanzu suna da aqida cewa babu wani abu aljini to shine malam ke so ce maka a matsayin ka na musulmi ya kamata ya kawo maka dalilan da zaka gamsu cewa aljinu fa tabbas ne akwai su ba tatsuniya ba ce ba labari ba ne ba kamar yadda ake ba da labarin dodo ba ne a ƙasar hausa a'a tabbas akwai aljihu me yasa saboda allah maɗaukakin sarki da ya halicce su ya ba da labari a kansu bala ya ce al'imanu bil ghaibi abu na farko shine imani da gaibi inna min usasil aqidati islamiyya al imanu bil ghaibi bala ya ce hakika na daga cikin tushe ginshikin aƙida ta musulunci akwai imani da gaibi بل هو أول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين في كتابه حيث قال مالتي برما itace siffa ta farko da Allah madaukakin sarki ya wasafa masu jin tsoronsa a cikin littafinsa yayin da yace siffa ta imani da gaibu ita ce siffa ta farko da Allah madaukakin sarki ya fara kawa yace ita ce siffa ta masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki yace alif lam mim الله أعلم بمراده بذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه wancan littafin shine zalika ismul ishara ne amman da yake nuna abin da yake nesa wancan littafin saboda girman alkur'ani da matsayinsa sai aka ce zalikal kitabu wancan littafin la raiba fihi babu kokonto ko shakka a cikinsa littafi ne na gaskiya da yake saukakke daga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce hudan shi wannan littafi fa shiriya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah to kun ga nan so Allah madaukakin sarki ambata masu tsoron Allah to kamar mai tambaya ya tambaya su waye masu tsoron Allah ya ubangiji madaukakin sarki sai Allah fara kawo sufofin su na farko sai ce alladhina yu'minuna bi bil ghaibi su ne wadanda suke yin imani da gaibi su ne farkon siffar da Allah madaukakin sarki ya fara ambata masu imani da gaibi wa yuqimuna salata siffa ta farko kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna siffa ta uku kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su malai ce walidha yajibu ala kulli muslimin saboda wannan ne ya wajaba akan kowanne musulmi ay yu'mina bil ghaibi imanan la yusawiruhu raibun wa la ya'tarihi shakku irin imanin da babu wata babu wani kokonto da zai zai zai makokontake shi ko ya abokantake shi wala ya'tarihi shakkun hakanan babu wata shakka da za ta gindayo masa والغيب ما ليس أبن أكن في دقيبي هو ما غاب عنا وأخبرنا الله عز وجل به شين أبن دي يا قريم أما كما ألا مأوكين سركيا بام لا بارنسا أو رسوله كما زنس إرادة أمن تسأر تبتا أغريش يا بام لا بارنسا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما يدى ببن صحابي عبد الله بن مسعود ألا كار مسير ده يبادل أبادي كما ده هكا وأن التعريف دمال يكاو cewa abin da ake nufi da gaibu shine ma gaba annahu akhbarana Allahu azza wa jalla bihi aw rasuluhu ta'arifi ne da aka turo shi ko aka samo shi daga wajen sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda wannan mala ya ciro shi ne a tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mala yace wal jinnu su aljanu min al ghaib alladhi yajibu an nu'mina bihi suna cikin gaibin da ya wajaba mu imani da shi حيث تضافرت الأدلة على وجوده قرآنا وسنة يدى دليلي ما سبي ما سبي بير جنا ما سيوا سكزو سكي نوني game da samuwar aljanu a cikin alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan gaba ta farko idan mun fahimce ta da kyau mai malaki so ya tabbatar mana shine imani da gaibu a wajen kowanne musulmi wajibi ne a matsayinka na musulmi dole sai ka yi imani da abin da ake cewa gaibu gaibu kuma zai iya shafar abin da ya riga ya wuce a baya ba ka taɓa ganin shi ba labarinsa kawai aka baka kuma ka yarda abubuwa da yawa a cikin alkur'ani allah maɗaukan sarki labarinsa ya ba mu kuma babu wanda yake shakkar wannan abin da allah maɗaukan sarki ya ba mu labari a kansa bai faru ba tare da cewa ba baka gani ba wannan gaibu ne a gare ka dole ka yi imani da shi hakanan imani ya imani da gaibi ya shafa abinda kuma kake mu'amala da shi yau da kullun akwai abubuwa da yawa da kake mu'amala da su yau da kullun amma baka ganin su amma kuma ka yarda da su malam zai ba misali da yawa insha Allah ta'ala daga ciki akwai aljannu yanzu duk wani musulmi ya yarda cewa akwai halittun da ake kira aljannu amma na san nan wajen babu wanda ya taba ganin aljannu haka ne to amma da mun imani da su to su ma gaibu me yasa muka imani da su babban dalili shine saboda Allah da ya halicce ka ya halicce su ya baka labari ya ce akwai su to shi sa kai imani da su sannan akwai irin gaibin da yake shi kuma abu ne da zai zo nan gaba abu ne da bai ma faru ba faruwa zai amma Allah madaukakin sarki da ya kaddar abin zai faru ya baka labari a lokaci kaza da lokaci kaza abu kaza da kaza zai faru saboda Allah madaukakin sarki ya baka labari shi sa kai da wannan ma gaibin to a matsayinka na musulmi mumini dole ne ka yi imani da dukkanin abin da aka ce masa gaibu abin da yake fake idanka baya iya gani hannunka baya iya kaiwa zuwa gare shi wani ma jinsa baka iya yi amma kuma Allah madaukakin sarki ya baka labari kuma zan sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya baka labari to abinda malaki so ya tabbatar mana anan kenan dukkanin a wannan abubuwan da malaki kawo akan abu ne yake so ya tabbatar mana shine samuwar aljanu saboda su ma gaibu ne malai ce faminal adillatil qur'aniya daga cikin dalilai na alqur'ani da suke tabbatar mana da cewa akwai aljanu ga suka mara haka malai ya kama wasu ɗan ayoyi ɗan kaɗan a matsayin buga misali amma ayoyi suna da yawa sosai a matsayin ka na makarantun alqur'ani idan ka shiga cikin alqur'ani ka fara cin karo da ayoyin da suke bayani game da aljanu ko shedanu suna da yawa ba za su irgu ba to amma nan misali ne ɗan kaɗan idan aka kawo aya ɗaya ma kawai ta isa amma malai ya kama wajen ayoyi guda hudu ko biyar aya ta farko Allah madaukakin sarki cewa iz sarafna ilayka nafaran min aljinn yastabiquna alqur'ana cikon aya shine falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim suke ta bayani ya qaumana ajibu da'iya la duk bayanin aljannuni Allah maɗaukin sarki ce wa iz sarafna ilaika ka tuna yayin da lokacin da muka juyo muka karkato da wasu jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suke sauraron alqur'anin da kake karantawa ya rasulullah Allah madaukakin sarki yake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka cewa ka tuna lokacin da muka karkato da wasu jama'ar aljanu muka juyo da hankalinsu suka dawo zuwa gare ka a lokacin da kake karanta alqur'ani su kuma sun zo wucewa sai suka ji alƙur'anin ya bugi kunnuwansu falamma hadaruhu qalu ansi yayin da suka zo inda annabi yake karatun alƙur'ani sai suka ce kowa ya shi kowa ya saura qalu ansi falamma qudiya wallau yayin da suka juya yayin da aka kammala karatun alƙur'ani shine qudiya wallau sai suka juya ila qaumihim suka koma zuwa ga ƴan uwansu mutanen su aljanu mumbiri ne su ma sun musulunta sun juye su zama masu wa'azi ina fata an fahimta suka ce ya kawo mana inna sami'ina kitaban unzila min ba'di Musa ya mutanen mu hakika mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da yake bayan bayan sa duk abin da aka saukar kafin sa wannan alqur'ani yana gaskata shi yahdi ila alhaq yana shiryawa zuwa gaskiya wa ila tariqi mustaqima yana kuma shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya suka ce ya kawo mana ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu ku amsa wa mai kiran Allah wannan dan aikin Allah ne ku amsa masa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an aiko shi wa mutane kamar yadda aka aiko shi wa aljannu ba iya annabin mutane bane za ku zo ku ji nan gaba kadan insha Allah ta'ala to wannan ayar insha Allah ta'ala ba za mu bayani akan ta ba saboda hadisin da yake da alaka da ita malam zai kawo mana shi a gaba kaɗan aya ta biyu da take nuna cewa aljanu samamu ne shine faɗin Allah madaukakin sarki ya ma'asharal jinni wal insi ya ku dandazo ko taron aljanu da mutane Allah madaukakin sarki zai wannan kira ne ranar tashin alkiyama idan aka tara mutane aka tara aljanu gaba daya duk ga nan a gaba ga Allah madaukakin sarki kowa yana jiran a zo a yi masa hisabi to Allah madaukakin sarki zai wannan shele ce ya ma'ashar aljin wal ins ya ku taran aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzona bai zo muku ba wanda yake daga cikin ku yaqussuna alaikum ayati da yake ba ku labarin ayoyina yake zantar da ku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha yake kuma yi muku gargadin haduwa da wannan ranar da kuke cikin ta yanzu ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai ga mana haka qalu bala shahidna ala anfusina wa qaratumul hayati dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina an'am wannan ayar yan uwa dai ce daga cikin ayoyin da suke nuna mana cewa lalle akwai aljanna saboda Allah madaukakin sarki zai ce ya ma'asharal bi jinni wal insi ya ku taron aljanu da kuma mutane kamar yadda aka ce al'insu suwa kenan ba mu ba kenan yanzu mu akwai wanda zai ce ba mu ne kawai wani sai ya ce ai ƙarya mutane ƙarya ne wannan sai ya ce ba shi da hankali an fahimta to haka mutumin da ya zo ce maka babu aljanu duk faɗaya ne haka Allah ya tattara sai ya ce ya ma'ashar aljinni wal me wal insi yadda aka ce mu akwai haka Allah madaukakin sarki ya ce akwai me akwai aljanu kamar yadda wani zai ce ba mutane ka dauke shi a matsayin mahaukaci to mutumin da yake zuwa yake cewa babu aljanu su ma aljanu haka suke ɗaukar sa a matsayin mahaukaci sai su to gamu kuma yana cewa babu ina fata an fahimta aya ta uku Allah madaukakin sarki ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taran aljanu da mutane in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard idan za ku iya fita ko ku gudu ta sasannin sama ko ku gudu ta ƙasa tanfudu to ku gada guduwa ku gani sai Allah madaukakin sarki ce la tanfudu la tanfuduna illa bi sultan babu wanda ya isa ya gudu ya fita sai da iko a lokacin kuma iko a hannun waye ke a hannun Allah madaukakin sarki wannan shi ma ƴan uwa zai fara da tashin alkiyama a duniya abu ne da yake sananne mutum zai je ta'addanci yayi laifi ya kashe wani ya cinye dukiyar wani ya sarayar da haƙin wani amma sai ya gudu sai ya bar kasar ya tafi wata kasar ya je zauna yana ta watawa yasa a neme shi a rasa abin da yake gani a lokacin ya gudarwa hukunci ko a cikin kasarsu ma sai ya tafi wani saƙon ko wani lungun sai je ɓoye ya ta rayuwarsa babu wanda ya san inda yake ya cutar da wani ya zubar da jinin wani amma kuma ya gudu turan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tara aljanu da mutane ranar da saman ma gaba daya ta kekkece ba wannan sama bace da muke gani wannan kasar da muke takawa an nan ita ba ita bace babu gidaje ba duwatsu ba ruwa ba bishiyoyi duk Allah madaukakin sarki ya tafi da su gaba daya kawai sai sabuwar kasa da Allah madaukakin sarki zai sa zai sa shin fada fital an tara mutane an tara aljanu duk ga mana kowa yadda Allah madaukakin sarki halicce shi haka yake yadda mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa duk mun koma haka to ƴan uwa a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai ce ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard duk wanda yake gani zai iya guduwa ta sasannin sama ko ya bi ta cikin ƙasa ya gudu fanfudu ya gudu ya gudu sai Allah ce la tanfuduna illa bi sultan ba wanda ya isa ya gudu ba da iko ga iko na Allah madaukakin sarki ba shine ranar da Allah madaukakin sarki ke cewa yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar Allah madaukakin sarki ce mutun zai rinka cewa a wannan rana aynal mafar ina wurin gudu saboda ya san ya sha ta karfin cikinsa wato shi shi fa hisabi yan uwa ba fa sai an zo an yi hisabi mutum ma zai gane ina ce maka masa ba kai ka san abin da ka aikata kowa ya san abin da ya aikata ni na san abin da ne kai ka san abin da kai kuma lokacin da Allah ta shi masa wallahi kowa sai ya tuna abin da ya aikata yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra haka Allah madaukakin sarki ce kowa sai ya tuna abin da ya aikata duk abin da kake lokacin da kake yin sa sai Allah madaukakin sarki ya rinka dawo maka da shi fresh sabo zaka rinka ganin shi ka kamar yanzu kake aikata kaga abin yana wucewa kana kallon sa gashi nan kana saban Allah kaza kana kaza kana cutar da kaza kana kaza duk gashi nan kana gani idan aikin alkhairi kake shi Allah madaukakin sarki zai dawo maka da shi yatadhakkaru al-insan komai sai mutun ya tuna shi to shi mutun akan kansa ya san cewa ba zai tsira ba zai rinka cewa ainal mafar ina gurin gudu dan Allah ina zan gudu ina zan je buya sai Allah madaukakin sarki ce kalla ba dai wannan rana ba la wazara babu gurin gudu babu mabuya ba mafaka ila rabbika yawma idhinil mustaqar a yau duk wata matabbata a wajen ubangijinka take to wannan rana ce yan uwa Allah madaukakin sarki zai kira aljinu da mutane aya ta hudu da take tabbatar mana akwai aljanu Allah madaukakin sarki yace qul uhiya ilayya kace ya rasulullah uhiya ilayya an yi min wahayi annahu istama'a nafarun min aljinni hakika wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari wani abu daga cikin karatun alqur'ani faqalu sai ga waɗannan aljanu suna cewa inna sami'na haƙiƙa mun ji mun saurari ƙur'anan wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki ya hadi ilar rushudi fa amanna bihi wanda yake shiryawa zuwa gaskiya suka ce da yan uwansu fi imani da shi za ku ga wannan ayar irin ta sama ce da makaranta ko dai ita ce lokacin da aljinu suka zo wucewa suka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na karatun alqur'ani aya ta biyar Allah madaukakin sarki ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa lalle yadda al'amarin yake kana rijalun min al-ins min al-jinn min al-ins Allah madaukakin sarki ce ya kasance wasu jama'a ne wasu mazaje daga cikin mutane ya'udhuna bi rijalin min al-jinni suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa hakan sai karawa aljanu taurin kai da jiji da kai da takama abin nufi a lokacin jahiliya larabawa sun kasance duk lokacin da suke tafiya suka sauka a wani waje ko a cikin daji ko a wani wadi to idan suka warwatsu kowa zai tafi inda zai kwanta sai shugabansu sayyiduhum a lokacin sai ya tashi sai ya ce ina neman tsari da shugaban wannan wadi daga cikin aljanu da ya tsare mu daga wautar wawayensa da ya tsare mu daga wautar ƙananan da suke ƙarƙashin sa wawayensa ma'ana idan suka tashi neman tsari sai su neman tsari dawa da aljanu maimakon da Allah maɗaukakin sarki saboda haka da asali kamar yadda ikirma maulabin abbas yake faɗa cewa da asali aljanu shakkan mutane suke da mutane sun je irin wannan guri sun zauna sai aljanun kowa ya kama gabansa su ma sai su gudu daga wajen saboda ga mutane sun zo to amma sai suka ji idan suka zo suka zauna kuma suna neman tsari da su suna kama kafa da su sai ɗayan su ya ce ina neman ina kama kafa ko ina neman tsari shugaban wannan wadi shugaban wannan daji da ya tsare ni kada wawayensa ko wanda suke ƙasansa su cutar da ni da mutane na sai suka ce a'a to ashe ma shakkan mu suke yi kenan ya ce to sai suka fara kusantar mutane sai suka fara buge su sai suka fara shafar su ce abin da yake faruwa kenan to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar wa annahu kana rijalun min al-ins ya kasance da al'amarin yake wasu mazaje ne daga cikin mutane ya uzuna bi rijalin min al-jinn suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fazadu marhaqan hakan da suke kuma sai ƙara aljanu jiji da kai da takama suke ji ashe ma mun isa a neman tsari da so da ka sai suka cigaba da cutar da mutane to ashe wannan ayar ta nuna mana akwai me kenan akwai aljanu malai cewa min adillati sunna daga cikin dalilai na sunna da yake tabbatar da cewa akwai aljanu rawa muslim fi sahihihi imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda qala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zata lailati yace mun kasance tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wani dare fa faqadnahu فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيلا yace sai muka nemi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muka rasa suna tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wani dare a wani guri da tafiya ta tattare su zuwa ga wajen sun kwanta sun yada zango suna bacci tsakar dare kawai sai suka nemi annabi suka rasa yace falta masnahu sai muka nemi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fil audiyatu shi'ab a cikin duk wani tudu da kwari muka ta neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu labarinsa hankalin sabai gaba ɗaya tashi fa kullu sai sabai suka rinka cewa istutira to ko an dauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne an yi sama da shi an gudu da shi a wuce cila ko kuma an masa kisan gilla wasu sun zo sun kama annabi sun je sun masa kisan gilla fa fitna bi sharri lailatin bata biha qaumun ya ce sai muka kwana irin wani mugun dare mai sharri mafi sharrin da wasu mutane suka taɓa kwana a cikinsa duk wani abin sharri da zai samu wasu mutane su kwana a cikin bakin ciki ya ce to mun kwana a cikin bakin cikin da ya fi wannan a wannan dare saboda rashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falamma asbahna yayin da muka wayi gari idza huwa jaa min qibal hira hira sallallahu alaihi wasallam kawai ana waye gari da safe sai ga annabi ya kullo ta wajen daidai inda kogon hira yake sai ga annabi ya kullo ta cikin daji kawai ya shigo sallallahu alaihi wasallam ta cikin daji kawai sai gashi shi shi kadai ma'ana ina ya kwana kenan a cikin daji qala sai sabai sai marwacin hadisi Abdullahi dan Mas'ud ce kulna sai muka ce ya rasulullahi ya manzon Allah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi sharri lailatin bata biha qaum sai ya rasulullah mun neme ka tsakar dare mun rasa muka kwana a cikin wani a cikin wani dare mafi sharrin daren da mutane suka kwana a cikin sa muka neme ka duk inda zamu neme ka ba mu same ka ba qala fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace atani da'iyal jinn me gayyata ne daga cikin gayyata aljanni zo ya gayyace ni sallallahu alaihi wasallam me gayyata daga cikin masu gayyata aljanni zo ya gayyace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aljanni ba ya zo ga yi ce kada kaddare kana cikin bacci a cikin gidanka ba dan tashe ka ce da Allah tashi mu tafi daji kamar wa'azi shine abin da ya faru shine abin da ya faru kuma kai ba matsayinka na malami ya kamata a ce ka dan abin nan yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa zahabtu ma abu sai na tafi da wannan mai gayyata daga cikin gayyata aljanni annabi bayan aljanni suka aljanni suka tafi ya ce faƙara'atu alaihim alƙur'ana na je na karanta musu alƙur'ani ne musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam ƙala annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce fan tsalaka bina annabi ya ce ku zo mu tafi sai annabi ya tafi da mu ya shiga da mu cikin dajin fa'arana asarahum wa asara nirani sai annabi nuna mana gurbin inda suka zazzauna da gurbin inda suka dan hura wuta aka dan jidimi haka da sauransu ina fata an gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kun ga nan wajen annan suka zauna misali a ce nan ga inda suka kafa tantin su nan ga inda aka tattaru can kuma inda aka dan hura wuta ne aka dan jidimi da sauransu shi sa rayuwar ta mu yan uwa a cakuɗe take yawwa a cakuɗe take yadda muke gabatar da al'amuran su ma suna gefe suna gabatar da tasu haka Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je ya nuna wasu sahabbai wa sa'aluhu zada sai suka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abincin su su aljanin kenan ya rasulullah wannan abinci ne ya kamata barin ka ci dan kan mu je mu ci haram su aljanu kenan fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lakum kullu azamin dhukira smullahi alayhi kuna da dukkanin wani kashi da mutane suka ci suka tsotse kashin suka cinye naman suka yar amma lokacin da ya ci sun ambaci sunan Allah madaukakin sarki to naku ne ya qa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahma da kun dauke shi zai cika da nama a hannunku sai ku ci ina fata an fahimta ma'ana kashin da mutane suka ci suka tsotse suka cire nama suka yadda shi to da aljani ya dauka idan ya bismillah sai ya cika da nama sai ya ce amma wani aljani musulmi ke annabi ya ce wannan na ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa kullu ba'ratin alafun li dawabikum haka ne dukkanin wani kashin dabbobi kashin raƙumi shi kuma abinci ne ga dabbobin raƙuman mu da dabbobin mu da shanun mu kashin da suke yi shi kuma abincin dabbobin su ne su kuma ma'ana kamar yadda mutane suke da dokuna da raƙuma da sauransu su ma aljanu suna da su akwai dokin aljani akwai raƙumin aljani akwai kazaɗin aljani duk suna da su suma sai dai ba mu san yadda suke ba tunda ba mu taɓa ganin su ba yawa amma dai akwai tunda me nasi ya ba mu ko nasi ya ba mu labari a kansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kashin dabbobin mu shine abincin dabbobin yadda kuke da yadda muke da dabbobi su ma suna da dabbobi haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala tastanju bihima saboda haka kada ku yi istinja'i da kashin dabbobi ko kuma da kashi me dalili fa innahuma ta'amu ikhwanikum saboda abincin ƴan uwanku ne aljanna saboda haka idan mutum zai irin tsarkin da ake ce masa tsarki da hoge mutum yayi tsarki zai yayi fitsari bai samu ruwa ba ai ana samun dutse ai istijmari ko to idan mutum zai istijmari sai ya rasa dutse kada ya dauki kashi in ya ɗauki ƙashi ai ya ɓata shi ya sa masa najasa kuma abincin ɗan uwansa ne bai kamata mutum ɗan uwanka ya aji abinci zai ci gaba sa masa najasa ba to wannan ƙashin da ka gani abincin ƴan uwanku ne aljanu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada a rinka yin istinja'i da me da ƙashi ko kuma da kashin dabbobi duk ba a yi wannan hadisi a imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa hadisi mai lamba ta 1450 a cikin kitabu salati babul jahari bil qira'ati fi subhi babin da yake bayani game da bayyana karatu a cikin sallar asubahi wato ɗan uwa akwai wani fikihu mai mai kyau da ya kamata mu dauka a cikin wannan hadisi wanda fikihu ne shine a shugaba sai ya san makamar tafi da shugabanci sai ya iya rike sirrin da ya kamata ya rike a kansa sai kuma ya san abin da ya kamata a ce ya yi tarayya da shi wajen bayyana wasu daga cikin mabiyansa akwai abin da kuma duka za a fito da shi kowa da jama'a su sani abin nufi lokacin da wannan aljanu ya zo wannan aljanu ya zo ga yata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa amma a lokacin babu wanda ya tasa a cikin sahabbansa bai ce ya kusa baina ku tashi idan kowa ya tashi sai ya ce to ku sani aljanu sun zo sun gaishe ni na tafi ya kuke gani da akwai matsala akwai matsala sabai su an ce aljanu sun zo ga yata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za su bari ba to sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji ya gama abin ya dawo sannan yake ba su labari ma'ana a matsayinka na shugaba ba komai ne idan ya faru za ka fito da shi kowa ya sani ba saboda wani abin zai tawo da jama'a hankali ka san yadda za ka yi takilin ɗin abin kai a kan kanka wani abin ma ka gama da shi a wuce wajen ma babu wanda ya sani shine shugabanci amma duk abin da ya faru a ce sai kai ihu kai kuwa jama'a ku zo ku kawo taimako wannan wannan ko kadan ba sufa bace ta shugaba kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna mana a nan wajen lokacin da abin ya tashi shi kadai ya je ya gama abin sai ya dawo sannan wannan nuna mana cewa ashe yadda mutane suke buƙatar wa'azi da faɗakarwa ta karatun alƙur'ani aljinu ma suna buƙata aljinu suna buƙata shi sa ƴan uwa kamar yadda malami suke faɗa yadda mutane suke zuwa guraren darasussuka aljanu ma suna zuwa guraren darasussuka aljanu suna zuwa guraren darasussuka da duk inda ake karatu aljanu sukan halatta sai dai ba lalle ka ganshi ba lai kuma ka sa ka bani shi ba wani kuma aljanna zai juye ne a siffan mutum ya rinka halatta ya rinka halatta darasi sai dai a tashi kawai kuma mutum da baka taba ganin shi ba yana wajen kawai da ya fita shi kenan sai ya bace karatu ya zo kai ma karatu ka zo karatu ya zo in ya gama ya tafi yasa hakan yakan faru akwai wani labarin da na ji malam jafar allah ya masa rahama ya taɓa bayarwa cewa shekh bin baz lokacin yana vice chancellor na jami'a islamiyya akwai wani aljani da ya zo ya rijista a jami'a islamiyya ya zo yake ta karatu ɗalibai da an riga an sassaba da shi kowa ya ɗauke shi a matsayin ɗalibi ba a san aljani ba aljani ne wata rana a cikin ɗaki ana kwanci a cikin irin hostel na ɗalibai ana kwanci ana gudanar da abubuwa to wani abu yake so ya ɗauka abin ya yi masa nisa baya san tashi da daddare ne kawai da ya miƙa nasu kamar wajen durowar ta kalmacin kawai da miƙa nasu ya ɗauko abu an fahimta akwai wanda bai bacci ba sai ya gani kawai sai ya gani mutum yana kwanci akan gare daga nan waje miƙa hannu ya ɗauko wancan abu kaga akwai matsala kawai sai gani yana gani hankalin sai tashi kasa bacci daren nan dai kasan yawon ba bacci a ranar daren hankalin sai tashi dare na ya gaga wasu aka ji agabi na bas gafa abin da ya faru shi ne kira wannan aljani ya tabbatar masa da cewa shi aljani ne amma dan Allah a rabu da shi karatu yake wallahi ba zai cutar da kowa ba karatu yake ilimi yake nema kamar yadda kowa yake neman ilimi ya ce a'a ba Allah ka yi haƙuri Allah maɗaukai sarki bai kaddar rayuwar aljanu da mutane su rinka zama a waje guda ɗaya ba ka yi haƙuri akwai inda ake darasi suka na ‘yan uwanka aljanu ka je ka rinka halitta to haka dai ba a san ransa ba daga ranar ba a ƙara ganinsa ba shi ke ya tafi to haka al'amarin yake ‘yan uwa a cikin maɗin nan haka lokacin da ake karatun nan wani aljanu zai iya zauna a cikin ba a sani ba hakan takan faruwa duk wani majalisi da ake karatu wallahi ko haka al'amarin yake akwai ‘yan uwan ma aljanu shi sa kada ka yi wa mutum abin da ba daidai ba ko ka wulakanta shi ya je kuma ya cutar da kai to ta hanyar daban Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora hadisi na biyu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi